الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wani mai tarin alkhairi da albarka na juma'a 20 da da nawa kenan 25 da wata na sha'aban hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1400 da shekara 47 wanda ya dace da 13 da watan fabrairu miladiya 2026 idan tarihi ya inganta ci gaba da daura da muke yi a zama na ƙarshe insha Allahu yau ta littafin rasa'il ramadaniya wallafar abdushakur muallim abdufarih hafizahullahu wara'a muna daidai safa ta sha biyar ko? masha Allah to mu tashi tanwi'ul qira'ati fi ramadan sauya karatu a cikin watan ramadan a nawa'a a yi da kala daban-daban a yi motif daban-daban kana sa'id bin jubair rahimahullahu ta'ala sa'id dan jubair ya kasance Allah ya ji kansa ya ummun nasa fi shahri ramadan yana jagorantar mutane sallah a watan ramadan fa yaqra'u laylatan bi qira' fa yaqra'u ليلة بقراءة عبد الله بقراءة عبد الله بن مسعود وليلة بقراءة زيد بن ثابت رضي الله عنهما وليلة بقراءة غيره وهكذا أبدا سعيد بن جبير الله يكارى مسير دا يا كسنتينا جاغورن ترمتاني سلة آوة رمضان wani lokaci in yazo cikin dare sai karatu a kira'ar abdullahi dan mas'ud yake yi wani lokacin kuma sai ƙira'ar zai ɗan thabit wani lokacin kuma sai karatun wani wanda ba su mana yana nan wa'awa ashe babu laifi da wanda zai ba da sallar tarawih ko sallah ta cikin sallolin ramadana ta hajjuri da makamantansu mutum zai iya wannan sallah misalin yau mutum ya yi wata ruwaya gobe kuma ya sake ya yi wata ruwaya babu laifi amma ka haɗa ruwayat a lokaci guda wannan bid'a ce bai tabbata ba a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ina fatan mun fahimci wannan mun gane wannan ko to haka shi sai dan sa'idu kinnan kuma abin nan ne tabi'i ne yana cikin tabi'ai Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa rahma da haka kenan mutum zai iya yin abin nan mutum zai iya mutum zai iya dawa a karatunsa ya yi sauti daban-daban mutum zai iya yin sauti daban-daban malike cewa shaharu ramadan ramadan shaharu somi la shaharun naun watan ramadan wata ne na azumi ba wata ba ne na barci ba kwana ba ake so mutum ya yawaita yi a'a wata ne da ake a ibada ta azumi a ciki sai malike kawo baitin dr muhammad al'awaji da yake cewa asomu madrasatun ya fiƙinu khairaha man abdala sadal karima nuna man abdala sadal karima ta nuna a mali yake cewa shi watan ramadan wata ne makaranta ce da ake ɗokar darasi akwai durus da fawa'id da ake doka cikin wata ramadan to sai ke cewa sayafqidu khairaha man abdala sad al-karimata nunan wanda ya canza harafin sadin ya koma nunun to yayi asararta bi mala yake ni anan kalmar as-sawm da an-nawm jinasun ne ghairu tam hukuma malaman balaga as-sawm da da da an-nawm bambance su shine suwa kaga har kamar ko da as-sawm suwadun ce harafi da bifa mimun harafi wawun afwan na uku kuma mimun to an-nawm harfin farko nunun na biyu wawun na uku mimun to idan mutum ya canza daga somu ya zamanto naumu to yayi asara daga somu a koma naumu daga azumi a koma kun gane abinda ma yake ri kenan in mutum ya sauya harafin swadun ta koma nunun to yayi ya rabu da alkhairi dake cikin ta yayi asarar alkhairi Allah ya sanya mu ribace sa to sai malike cewa min fatawa ramadan daga cikin fatawoyin ramadan kashi na biyu as-su'alu tambaya idza qala al-imam fil qunuti idan liman yace a sallar qunuti a cikin al-qunut ashe ana yin al-qunut a cikin a cikin tarawih innaka taqdi wa la yuqda alayka Allah kai kake hukuntawa kake zartarwa babu mai zartarwa akanka innahu la yadhillu man walita duk wanda ka jibinci lamarin sa baya kaskanta wala ya'izzu man adita kuma duk wanda ka kullata baya baya dukaka tabarakta rabbana albarka ta tabbatar maka ya ubangijin wata alita kuma ka ƙara girma to fa ma za ya kulul ma'amun mimamu zai kamata ya faɗa lokacin da liman yake karanta wannan wannan addu'a sai ya cewa aljawab idza athna al-imamu ala Allah fal ma'mum bil khiyar idan liman yana yaba Allah a cikin sallah kuma kana jin abin da ake faɗa to kai mamu an baka zabi guda biyu imma ay yaqula subhanak ko dai ya ce tsarki ya tabbata wa Allah wa imma ay yaskuta ko yin shiru wa imma ay yukarrira sana lakin sirran ko ya maimaita yaban da liman yake wa Allah amma yayi a asirce kaga sai an baka zabi guda nawa guda uku idan liman yana yaba Allah a cikin sallah yana ambato sunayen Allah yana yabo wa Allah subhanahu wataala ya man rafa'a as-samaa bighairi 'imadin naraha da makamantansu to kai me zaka ce malace abu guda zabi gare ka ko kace subhanallahi tsarki ya tabbata da Allah subhanaka subhanaka tsarki ya tabbata gare ka kana tana kana taukidin abin da liman yake faɗa kenan ko kuma kai shiru ko kuma ka maimaita abin da liman yake faɗa na yabo amma kuma cikin cikin zuciya a shi kaga ba amin ba ake cewa ولا نقول نحو ولا نقول نحو اشهد حقا يا الله ونحوها ما لاتي ولا كتي اشهد كاشد cewa haka ne ko kuma tabbas gaskiya ne ko kuma ya Allah ya ubangiji ونحوها da makamance su ta'ammal ma lati kai tunani ramadan shahrun shahrul qur'an ramadan wata ne na alqur'ani wata ne na na alqur'ani so ake ka baza capacity wajen karatun alqur'ani da sauraronsa da ta'ammulinsa walakin sai dai mu sani mu dalibai ilimi da mu mala yake magana laysatul ibra aina wasalta fil qur'an ba abun lura bane a ce hizbi no kai cikin qur'ani ba shi bane abun da ake lura ce ni aina sauke yanzu ma subka ta biyu ce muke kun gane akwai masu ai mu yanzu ma masallacin mu yanzu muna ta uku ko kuma ni ai yanzu na kai sauka na karance na dawo na karance na dawo to ba shi bane al ibra abun doka da wa'astuwa a ciki bal al'ibra ma da ce sai dai abinda ake abun lura aina wasal alqur'anu fi qalbika ina ne qur'ani yake zuciyarka wace irin tasiri qur'ani ma zuciyarka ba kai ka kai karanta shi kaza ba a'a wani tasirin tuwa kai da shi a zuciyarka wannan jumlar ba karama bace cewa ba karanta bane ka ta karantawa a'a babu komai cikin na tunani a su ake qur'anin ya shiga ya shiga lungu da sako na zuciyarka yana ba ta gudunmuwa baina qiyamina fi ramadan wa qiyamis salaf mala yace bambanci tsakanin tsayuwar mu tahajjudin mu sallar mu ta dare da kuma sallar magabata ya magabata suke kuma ya mu muke yi mala yace qala ibnu durayk ibnu durayk yake cewa kana lana imamun bil basra muna liman a kasar basra yakhtimu bina fi ramadan fi kulli thalathin duk kwana uku siyasa ki qur'ani duk kwana uku sallar tarawih sallar isham da ake yi kwana kenan kaga shi izibi 20 20 ake yi duk kwana ku sai ya sai ya sauke qur'ani fa marida sai Allah ya jarbe shi da shin lafiya sai kwanta baya da lafiya fa amma na ghairuhu sai wani shiga zai ba musalla wani wanda ba shi ba fa khatama bina fi kulli arba'in sai zaman to shi ya kara kwana hudu yake yake sauke qur'ani fara'aina annahu qad khaffafa sai muna ganin wannan imanin shi dan kadan ne ya dan rage kun gane shi wancan liman kinsu kwana uku ya sauke qur'ani wannan kuma da aka kawo shi sai zaman to a'a kwana hudu yake sauke qur'ani sai shi ganin ka ai wannan me yana sassautawa bai dan yin me kai da kamata ba kamar kwana hudu ai kwana hudu ba karanta Qur'ani sai ga kawai an an sun an jima kware to mu yanzu kai kaga ai son daga alamtar zawwa zawwa dasi bal ma wani in ka doke doke mudaththir shikenan wani ma ya doke ar-rahman fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban Allahu akbar sai tashi wa min dunihi ma jannatani Allahu akbar fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban Allahu akbar malace لم يصف في صلاته ستين, ستين منذ, منذ سنة بيتبع سهو بيتبع ربكنوا با لمن ني wani liman bai taba rubkanwa ba tsawon shekara 60 yana ba da sallah bai taba rubkanwa ba taba kallu da ba da cikin sallar shi ba kuma liman ne to ya akai haka ta faru qila likathir likathir bin ubayd al-himsi an ce wa kathir dan ubayd al-himsi an sababi adami sahwihi fi salati wai miye dalilin baya sahau bai rabkanuwa a ce mai subhanallahi ya kara ko ya rage qattun tunda yake yana jagorancin mutane wa qad amma ahlul himas wa qad amma ahlul himas 60 sanatan kamila ya jagoranci mutanen himas tsawon shekara 60 fa qala sai yake cewa ma da khaltu min babil masjidi tunda nake ban tab shiga kofar masallaci ba da niyyar sallah wa nafsi wa fi nafsi ghayrullah a zuciyata akwai wani wanda ba Allah ba duk in nazo sallah Allah nake tana ban tana komai sai na kare duk in nazo sallah kawai in zan shiga masallaci to yace Allah ne a zuciyata in ko zan tuna wani ba sai na baro masallacin kaga dole a ba dole ai sallah cikakkiya ba saboda idza kana Allahu ma'aka famana alaika shi da mun kuma Allah subhanahu wataala yana yana taimakawa mutane suke suke kaunar sa malace la tafurtu fi sa'ati min hadha ash-shahr kada ka kuskura kai sakaci da wata awa ɗaya a cikin watan Ramadan kada ka kuskura a ce ga wata awa ta zaman banza cikin Ramadan a ce waga ta kallon tele ce ko ta lido ce ko ta kwaste ko kuma a'a ta cacin ce ka tsaya kana hira da 'yan group 'yan group ya ne babu wani yane cikin ramadana kan kai wasa da yane kinka a bata maka a bata lokaci shi yasa son samu mako wallahi in za ka yi wani tiktok wani facebook wani wani whatsapp duka tsaida saboda ɗaukar lokaci gare su sai su hana ka ibada to shi ne ma ce kada ka kuskura ka yi wasa da awa ɗaya ko minti ɗaya sakan ɗaya a watan ramadan saboda duk ibada lillinkawa ake yi in ana ba da ramadan wajen ramadan ana ba da lada 700 to a ramadana 700 ne ake baka kun gane in wajen ramadana za a baka 700 to 700 za a linka maka cikin watan ramadan to kaga ba lokacin ban wasa bane maliki to faqal jaha da hadis salafi ya zo akan tarihin cikin magabata tasbihatun fi ramadan afdalu min alf tasbihatin fi ghairihi mutun yayi tasbihi guda a watan ramadana yafi tasbihi dubu a wajen watan ramadan kace subhanallahi a watan ramadan ya fi ka ce subhanallah a duk watannin da ba watan ramadana ba har so dubu kun gane to kage yanzu in ka ce subhanallah in kai da dubu a ramadana kenan sai kai dubu ɗaya dubu nawa kusan dubu so dubu nawa kenan miliyan guda dubu so dubu ashe in za ka yi tasbihi guda a so dubu a ramadana to daidai yake da miliyan guda tasbihi miliyan guda wajen ramadana in za ka ce alhamdulillah a watan ramadan ɗaya tana ɗaya da dubu a wajen watan ramadan kun gane a shekara ba ka da lokacin wasa babu lokacin kallon istaci babu lokacin kallon abin nan kaci da abin nan da siri da feyoton da wacece da kalanta kalaman soyayya duk soyayya ma in ramadan ne liƙewa ake kowa ya ta hutu duk wani aiki wanda ba Allah bane liƙewa yake shi liƙe shi ake duka soyayya a liƙe daga yanzu kawai karbu da ita ka ce kun yi wala sai bayan ramadana saboda Allah za ka ma Allah yake za ka ma Allah yake wala Allah in Allah ya dace kuma bayan sallah aka yi ta mun gane wannan ko tazakkar malai ce tina kai tuntuni sharu ramadana qasirun wata ramadana dan takaitacce ne la yahtamilu taqsid da ka bai bukatar ka rage ka takaita ayyuka kaka ce a'a to mu ai muna san muna zuwa tafsiri to tunda kuna zuwa tafsiri kuma kake ciyarwa duk wani aiki da ka samu damar yi ka je kai shahru ramadan shahrun qasirun wata ne takaitacce kwana 30 ne ko 30 ba daya wa qudumuhu uburun la yaqbalu al-futur zawashi kuma kamar biyawa ne bai jira bai tsaya bai jira yadda ka san bis ce ta shiga cikin gidanta in ta lokaci yayi kawai ta za ta yi ko to ba ta jira ka zo ko baka zo ba lokacin tashi yayi ta za ta yi to shi ma watan ramadan lokacin karewa sana karewa ta yaza shi bai jiran ka kace a'a bari ka dan saki fa idza fa idza fatarta fatadhakkar daka idan ka idan kai sakaci to ka tana cewa Allah ya ce ayyaman ma'dudat kwanaki ne kidayayyu kwana 29 ko kuma kwana 30 رسالة إلى متسرعين في تب... في تبديع المسلمين sako zuwa masu gaggawar bid'antar da mutane kasa akwai wanda suna nan za su ce wani bid'a ne kaza bid'a ne to sako zuwa gare su ba ce qarrara Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala al-Imam Al-Albani Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah ya tabbatar a rubuce cewa a cikin wani da rubuta na salatu tarawih yana cewa bi anna adada raka'ati salati tarawih la tazidu an 11 raka'a sallat tarawih da manzon Allah ya sallata ba ta tawace sallah 11 raka'a 11 ba raka'a 11 kun gane idan aka yi biyu a sallame biyu a sallame biyu a sallame biyu a sallame nawa kenan takwas sai ayi shafa'i nawa kenan goma sai a tashi ayi wutiri 11 ba go ba raka'a goma ake ba a kawo shafa'i da wutiri su tashi sha sha uku raka'a sha ɗaya ne manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa anna ziyarata fiha bid'atun qadi akan haka bid'a ne wa ba'da niqash wa ba'da niqash lahu tawil bala ce bayan dogo tattaunawa da shi yayi sai ki kala sai ke cewa hadha huwa mawqifuna fil masail khilafiyyah bainal muslimin wannan shine matsayin mu a cikin mas'alolin da malamai musulmi suka yi sabani sai ce al jahru bil haqqi billati hiya ahsan faɗin abin da yake gaskiya kuma abin da yake shi ne daidai wa adamu tadili da kuma rishin batar da mutane tadili man yi khalifu na lishubhatin lali hawa da rishin batar da duk wanda ya saba muna saboda son zuciyarsa ko kuma saboda saboda shubha sai ce wa hadha huwa alladhi jarrabna alayhi wannan kuma shine muke akai na da'awa منذ أن هدانا الله لاتباع السنة tun lokacin da Allah ya dora mu akan tafarkin sunna wadhalika nahwu wadhalika nahwu min 20 sana malaci kuma wannan shi muke akai cewa sallar tarawihi raka'a 11 ake yi tsawon shekara 21 wa natamanna mithla hadha wa natamanna mithlu hadha almawqif li ulaika almutasarri'in fi tadlil almuslimin kuma muna muna fata muna fata wanda suke batar da mutane suke gaggawan batar da mutane muna musu fatan wannan mawqifin su zama su zamanto adilai a cikin magana Allah subhanahu wataala ya dace da mu yace la taj'alu ramadana shahru ikhtilafi wa tanafur wa tanaf shahru shahru shahru ikhtilaf wa tanafur alqulub kar ku mai da watan ramadan watan watan sabani in wanga yi wa'azi mai zahi zahi ya raddi kai ma in ka zo ka hauke ka sa akwai masu wannan da cikin ɗaliban ilimi kawai zaka zaka sauraron wa'azi ne kullum akwai ina faɗa akwai ɗaliban ilimin da su suna sauran karatu ne ba fa nufar don su amfana ba sai don ya za su kama ka da kuskure shi kuma wannan kawai ci baye ne ci baye ne dan annabi adam la yaslimu min al akhta babu uban da bai hita cikin kuskure babu shi inda zaka yi zaman ka zauna kai karatu tunda kai ba annabi bane ba masu yi bane ko wallahi sai ka kuskure kuma ɗalibinka a firamuni sai maka gyara ba illa bace dama haka musulunci ya gyara haka musuluncin ya gyara annabin ya sauka wa qur'ani yana salata makale masa sai tambaya yake ina wane baka ji ya ce wallahi annabi na gano amma ina jin kunyan tada ka to daka kar ka sare karatu da niyyar ka da mutun raddi ba dabi'a wace ta ahlus sunna ka damu da karantar da al'umma su karu da kai yafi mai da raddi dan da mai da raddi addini ne wani bangare ne na addini kuma ba kowa ba ke son ya mai da ba kowa ba ke son ya mai da hankali gun mai da raddi abane wanda dole sai ahalikin abun wanda sun karanci ilimi na mi ilimi na na na na na na mujadala na munakasha ina ba ta mafahimta amma lissa kullu man khabba wa dabba zai yi raddifa ba ko wani bai taso da littafansa ya karanta zai ce zai raji a'a to ka kuma da wata ramadana wata na saɓani kawai zaman to ba ku shiri kana faɗa ni ma zan zo in walwale abin da ka faɗa in ce ayo abin da wani kaza kaza ci ƙarya ne da kuma nisanta zuciya zaman to babu soya tsakaninmu da juna nuqila نقل عدد من نقل عدد من العلماء الإجماع على أن صلاة القيام التراويح ليس لها عدد محدود ما لتي أن نقلت دداما daga cikin malamai ijma'in malamai cewa sallar tarawih ba ta da adadin da aka ba iyakance mata adadi ba abin da ya tabbata can inji albani ya ce 11 ko hadisin aisha hadisin abdullahi ya ce kuma 13 to kaga matsala ce mi khilafiya shi kuma al-ikhtilafu rahma mun gane wannan ko sai yake cewa قال ابن عبد البر ابن عبد البر yana fada cikin littafin sa Fathul Bar fi tartib al-fiqh yake cewa wa kaifa kana al-amru to ya al-amr yake fala khilaf bayna al-muslimina yace babu sabani wa duk musulman duniya anna salatan layli laysa fiha haddun mahdudun ba iyakance mata adadi ba a ce raka'a kaza wa annaha nafilatun kuma cewa nafila ce wa fi'lu khairin shi kuma aikin alkhairi wa amalu birrin aikin kuma nagarta faman sha istaqalla wanda ya ga dama sai ya takaita wa man sha istakthara wanda ya ga dama sai ya kara dan mutun ya kara ya ce ya ta ya raka a 15 ko 19 ko 17 kaga ce dan bid'a ne a'a ba iyakance ba azhar ce dole kai hudu la'asar dole kai hudu magariba dole kai uku bayan dole kai biyu amma sallan nafila iya bukatuwarka mun gane ko masha Allah sai ya ce wa qala al-qadi iyad qadi iyad yake cewa wanda ya littafin ashafa a cikin littafin sa ikmal al-muallim yake cewa wala khilafa annahu laysa fi dhalika haddun babu sabani gun malamai cewa babu bata da iyaka la yuzadu alaihi wala yunqasu minhu cewa ba a kari ba a ragewa in mutun yayi raka'a hudu ma ya sallame ta huwa satayi in mutun yayi raka'a biyu ta huwa satayi in kai goma tayi in kai duk abin da kai gurgurdan halinka mala yace tayi wa anna salatal layli min al-fada'ili sallar dare daga cikin al-fada'il abin mustahabbai والرغائب da kuma abin da aka kwadatar da mutane allati kullama zida fiha zida fil ajr wal fadl wanda duk lokacin da mutum ya ƙara yin ta to yana ƙaruwa cikin lada da falala ne wa qala al-hafiz al-iraqi al-hafiz al-iraqi yake cewa wa qad ittafaqa al-ulama malamai sun yi ittifaqi ala annahu laysa lil qiyam laysa lahu ay al-qiyam haddun mahsuru tsayuwar dare bai da iyaka a ci adadin rako'i kaza za a yi babu iyaka wa qala ibnu taymiya wa qala al-imam ibnu taymiya an zo da manyan ko شيخ الإسلام ابن تيمية تكم جمول الفتاوى يكيتوا ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ دون ديك سمان تيوا صلى رمضان دا أكي تكن تراويه كو كذا دا كذا تنا دا وني عددي دا من ظن الله تيوا كي كذا كو كي كذا كو كي كذا إتا عائشة تكي عائشة أكو شكما تكي عائشة ديا عبد الله بن مسعود يكي كما sha uku to kaga abinda suka gano ne suka faɗa to duk wanda ya ce ga adadin rako inda annabi yake exact cewa ya taƙaita ko kaka ƙara ko kaka rage to ya ce ya kuskure wannan lalafa inta ce fa ala talabatil ilmi haka ya zan wajibi ga ɗaliban ilimi mu ji da kyau wa immatil masajid da malaman masallaci ne an yu'allimu an-nasa si'ata zalika bi aqwalihim wa af'alihim su nuna mutane fadin al'amarin ta hanyar na musu falalar wannan abun ta hanyar zantuka da kuma aiki yau in kai sha uku gobe kai goma sha gobe kai sha ɗaya jibi ma in kana son ka yi da bakwai ka watse kawai shikenan a watse shikenan kawai kaka sunanta mutane kullum kala ɗaya zaka dinga yi to ko gidanka ake maka shinkafa da wake kullum zaka dinga ci ka sai a dinga soyawa mun gane ko sai ce wa an yunawwa'u fi salatihim su dinga sassawayawa yau in kai kaza ka sassaya ahyanan baina adadin raka'at wani lokacin wajen adadin raka'o'i sha uku ko sha biyar ko sha bakwai ko sha tara wani lokacin kuma ka zo in kai da bakwai ka sallaje kawai wani lokaci kawai da biyar za ka yi maka tahiyar ka kawai ka yi musu raka'a biyar ka watsi kawai duka eh ya ci adin nan wani lokacin kuma wa tsuli da kaira a wajen tsawaye ta karatu sai ana tunanin za ka yi dan karatu dan guntu sai ka yi dogo liya'lama nasu anna al'amara la hajara fihi saboda mutane su gane cewa al'amarin bai da limit ba dole bane kaza za a yi maratibu sumi fi ramadan mala yace eh kategori matsayin azumi a cikin mutane azumin ramadana qala al-imam ahmad qala qala al-imam abu hamid al-ghazali al-imam ghazali ke cewa yanqasimu siyamu ila thalathati anwa azumi ya kashi kashi uku ramadana kashi uku ne sai ce siyamul awami akwai azumin ya kuwa na kowa da kowa na gari wa siyamul khawas kuma akwai azumin ɗaiɗaikukku wa siyamu khawasil khawas kuma akwai azumin keɓantattu keɓantattu to malam zai bayani sai fa amma siyamul awam amma azumin jama'a na gama gari fa huwa al-imsaku anil akali wa shurbi wa ghayriha min al-muftarat shi da ko a barci a bar sha a bar kusanta iyali duk abin da yake ci ne amma za a yi kallon abin da yake yan haramu harami za a ta kallon yan mata za a ta yan maganganu cikin soyayya na kalamai soyayya yana kai rasu a cikin azumi da Allah mutane na neman lada kana soyayya kana konewa wa amma siyamul khawas amma azumin keɓantattu sai ce fahuwa ziyaratun ala zalika shine ƙari akan wancan ai al-imsaku kamewa saumil a'da'i wal jawarih mutun ya kame gabobinsa da kuma jikinsa wal hawas in aka ce al hawas su ne abubuwa guda biyar les organ guda biyar da gani da ji da sansano da tabawa ko da kafafuwa duk a tsare su baka zuwa inda yake na haramun baka tabbin abin da yake haramun balantana ka rubuta abin da yake haramun kun gane sannan kuma baka kallon haramun baka jin haramun to an kare kenan sai ya ce wannan shine anil mulhiyat ash-shar'iyya duk abinda musulunci ya hana na shari'a to wannan shi ake cewa siyamul khawas sai siyamul khawasil khawas azumin kebantattu kebantattu wanda ɗan gabobin shin Allah kenan Allah ka sanya muna cikin su sai ce huwa ziyatu an zikri man sama al-awam wal khawas shine ƙari akan azumin al-awam da kuma al-khawas sawmul qalbi amma siwa Allah shi da mutun ya azumi zuciya ta yi azumi da duk abin da ba Allah ba ya zama to baka tina kowa sai Allah cikin azuminka baka da alaka da kowa sai Allah wa tatahirul qalbi min ghillin wa hasadin wa baghda wa ghayriha ko mutun ya tsarkake zuciyar shi daga keta da hasada da da kuma bakin ciki da da keta dukkan mutun ya cire da gilli da damuwa wani ya samu kai baka samu ba ai an ba wani zakai jika dari kaza to ni ban dukkar bakanka da wannan ka ta nema kawai zuciyarka safiya to shine siyamul khawas al khawas Allah ka sanya mu ciki sai tarfatu ramadaniya zabi a cikin ramadan tara hilalu shahr ramadan jama'atun wasu jama'a sun ga wata ramadan fihim anas bin malik radiyallahu an a cikin su akwai al imam anas dan malik Allah ya kara masa yarda sahabin annabi wa qad qaraba al mi'a ya kusa shekara 100 lokacin aka zo aka ga ana ganin ana kallon wata ana dubin wata ramadan to cikin masu kallon watan nan akwai Anas dan Malik fa qala Anas sai Anas yace qad ra'aituhu yace tabbas na ga wata kusan shekara 100 fa gare shi tsoho ne fa kusan shekara 100 ya ga watan Ramadana wa huwa zaka yace ga watan can ina gani waja'ala yushiru ilayhi fala yarawnahu shina nuna musu watan ba su ganin wata shina nuna musu watan ba su gani fa nadara iyas iyas ila Anas sai iya sai kalli anas fa'iza sha'aratan min hajibihi ƙadis sannat ga wani gashi daga girarsa ta ɗan faɗo za ta shige masa idanu famasa ha iyas sai iyas ya shafe ta wasawaha bi hajibihi ya daidaita ta da girarsa sun makala lahu sai ce ya aba hamza akar makallahu baban hamza arina maudi alhilal nuna mini inda watan yake faja'ala anas yanzuru wa yaqulu la arahu sai anas ya ga shina kallo yace shi ba bai gansa ba yace ni ma ban ganshi ba abinda malike sai nuna mana cewa nan ba kowa bane zai ga watan ramadana ta yi da karfin niyyar niyyar mutum Allah subhanahu wataala ke taimaka sa da ayyukan alkhairi malati yuqaddamu ar-rajulu lil imamati li dinihi wa fiqhi la li jamali sawtihi faqat ana sa mutum ba da sallah ne a tarawihi ko a azumi saboda addininsa da fikihunsa ba saboda zaƙin sautin shi ba to mu yanzu masu zaƙin sautin na ga soko ba masu fikihun ba shi yasa in ga zaƙin sautin babu fikihu cawa za a ta yi sai a rike tsohin mutane tsoho ga yanan ya shekara saba'in hitsari na son da ya kunce mai sai ka shi ta zagin mutane kuma kai ka jayo saboda babu fikihu to shi kyawun ƙur'ani za ka ba da sallah da fiƙihun sallah ka karanci fiƙihul imama ya ake jagorantar mutane sallah ka zama yanzu hulun yanzu in ba wanda Allah ya taimaka ba duk in ba ya ji in ka ji mutum yana jan dogon karatu to aljo shi da yauni rada bai da kodara ta shi muku wallahi sai ga kawai liman ne in alju da yauni ya samu wata jika goma can ya biya wani ya bashi jika goma sai ya ce to ayo wallahi za su shiga uku kaga kenan ba dan Allah ba ake yi to ana sa mutum ba da sallah ne don fikihunsa ba don sautinsa ba ya cancanta sau kuma addininsa za a dibi cancanta ta addini malai ke cewa kala sallallahu alaihi wasallam maza Allah yana cewa ibadiru bil a'mali fisalan ku yi gaugawa ta hanyar ribatar wa'annan ɗabi'u wa zakara min ha daga ciki suke cewa wa nashwan yattakhidhuna alqur'ana mazamira da wasu jama'ar suke rikan alqur'ani sauti abun sauti yuqaddimuna ar-rajula suna gabatar da mutum laysa bi afqahim ba dan fa yafi su fikihu ba wala a'lamuhum ko dan yafi su ilimi ma yuqaddimunahu illa li yughannihim ba komai ya sai su suka sa shi gaba sai dan ya rera musu qur'ani rera rera wannan yake da kai amma babu fikihun babu kuma karatu قال عبد الملك بن حبيب ولا ينبغي أن يقدم القراء في رمضان لأصواتهم وألحانهم يتبه كماته bai cancanta ba a sanya mutum ba da sallah a ramadan dan dai zakin sotisa dan yana yin mahir ko yana shuraib ko yana yin sudes ko yana ahmed suleiman ko wani makamanta wani qari'i sai a ce ai wannan shike da murya ta larabawa ba shi ba ake dubawa walakin yukhayyir lidhalika ahlul fadli was salahi fi halihim sai dai ana gabatar da ma'abuta falala da kuma gyara a cikin yanayin su mutane mu da ake kyautata ma nagarta قال قال العلامه abu abdullahi bin alhajil maliki wa yambagi an ya kuna imam ya ce ya kamata liman ya zamanto min ahalil ilmi ma'abuci ilimi wal khairi da kuma alkhairi wadda ya da kuma riko da addini bi khilafi ma yaf'aluhu ba'dhum al-yawm sabanin abunda ake yi na wasu limamai a yau yace li anna al-ghalib minhum annahum inma yuqaddimuna ar-rajula li husni sawtihi la li husni dinihi yace yanzu fa mutane suna sayya mutum liman ne saboda kyawun sautin shi ba don kyawun daddinin shi ba sai gaske gashi nan mutum ne fa liman ne da 'yan mata sun kai da bakwai 'yan mata da yake sai yana soya da wagga yana soya kuma liman na kuma zai gan shi saman titi yana cin waina kuma an aza shahi ana kwas da shi kuma zai ba da mutane sallah kaga wannan ba adibi addini ba an dibi sauti ne to in za a sanya shi ba da sallah adibi wanda ke da addini ko da bai da karatu da yawa addini saboda duk lokacin da za a sanya mutum ya bada sallah to ana dimin profil kishi da fa yayi wani abu to duk malamai su shiga uku ai duk haka suke ba haka bane to kada a sa wannan zai ja mutane zai ja mutane magana a galiban cikin kwanoni shida da ɗan mutane kuma ce shi astaghfirullah tabili wa qad qala malik rahimahullah al imam malik imam daril hijra yake cewa fil qaumi yuqaddimuna ar-rajula game da mutane suke sanya mutum shugaba ba da sallah lisalli bihim li husni sautihi dan ya jagoranci sallah saboda kyawun sautinsa yace inna ma yuqaddimuhu li yughanniya lahum sun sanya shi ne fa dan kawai rera musu aji zakin sautin ne fa kawai wama azalika a ce duk da dai ana son addini amma kuma fa jamalus sauti a samu mai sauti mai dadi matlubun shar'an karanta qur'ani da sauti mai dadi abane wanda musulunci yake da bukata wa qad qala sallallahu alaihi wa sallam annabi yana cewa laysa minna man lam yatabiq man lam yataghanna bil qur'ani baya tare da mu duk wanda bai rera alqur'ani da sauti mai kyawu min fatawa ramadan daga cikin fatawoyin ramadana as-su'alu tambaya hal yajuzu lil imam al-qira'a min al-mushaf fi tarawih ya halitta limamin tarawih ya dauko qur'ani ya karanta magana ce ya halitta an ba sa kan limami baka haddace ba baka da hadda amma dai ka iya karantawa da kyawu to za ka yi ɗauko ƙur'ani ka buɗa ka karanta ma da ce la ba sa bil ƙirati bil musafi fi salati ba illa ba ce ba laihi ba ne ko kuma babu laihi mutum ya ɗauko littafi a cikin sallah faƙad kana li aisha radiyallahu anha gulamun aisha ummuna aisha Allah ya ƙara mata tana da yaro ya ummu min al mushafi fi ramadana in yazo zai bata sallah a watan ramadana buɗe littafi yake yi to inda laihi ne matar manzon Allah ba ta bari ai mata wannan abun ko haka in baka da hadda haka sa ka to dauki qur'ani ka karanta ba illa bace amma kuma da kaje za a dauka qur'ani fa za a ja dogon karatu ne fa kullu ina kan cewa ka dibi mutanen ka kaka tsawaita mutane Allah ya dace da mu qala an-nawawi al-imam an-nawawi alaihi rahmatullahi ta'ala ke cewa law qara'a al-qur'anu min al-mushaf lam tabtul salatuhu sawa'un kana yahfazuhu am la ya ce idan mutum ya ɗauko ƙur'ani ya salla da shi to sallarsa ba ta lalace ba ko da ko ya haddace ko bai haddace ba in dai ya ƙur'ani zai buɗa ya karanta ba illa bace to za a yi lokacin sallah a karanta eh ba suka ce babu illa bal yajibu alaihi zalika illam yahfazil fatiha ya ce kai wajibi ne fa dole ne ma ba mutum ya ɗauki ƙorani in bai iya karatun in bai haddace fatiha ba idan mutum bai haddace fatiha ba kuma zai salla to ya ɗauki ƙorani ya kalla walau kallaba auraqahu ahyana fi salati lam tubtal ko da zai dinga jujjuya takarda yana haka yana wawanuwa mala ce sallah ta lalace ba hadha mazhabuna mu ma wannan shine mazhabun jama'a wa mazhabu malik kuma shine mazhabar al-imamu malik wa mazhab duk da shi al-imamu an-nawawi ba shafi'i ne a mazhaba idan shafi'iyya ne sai ce wannan shine mazhabun mu shafi'i shafi'awa kuma wa mazhabu malik shine mazhabar al-imam malik wa abi yusuf da abu yusuf dan sun daliban abu hanifa sai ce wa muhammad wa ahmad da kuma muhammad da ahmad wanne muhammad da ahmad kenan a yana ne abu hanifa da kuma al-imam ahmad bin hanbali magana shi ta kare ko wa qala fil muntaha fi sharhi al'imamu nau ya ƙara faɗa a cikin muntaha a cikin littafinsa al-muntaha ya ce ya juzu lil musalli ƙira'atan fil mushafi ya halitta da mai sallah ya ɗauki ƙur'ani ya karatu ya duba wa nazuru fihi ko wa nazara fihi da karatu da dubi a cikinsa ƙala ya ce ƙala ahmad ahmad yake cewa la ba sa an yi salliya bin nasil qiyam wa huwa yanzuru fil mushaf ya ce babu laihi da mutum ya yi sallar tarawih sallar kiyamun leli ya nufi ƙur'ani ya karanta babu laifi ƙila lahu aka ce masa alfariba hadda sallar farilla ƙalar lam asma a fi hashi'a ya ce ban taɓa jin wata fatawa game da wannan ba amma dai sallar tarawih ana yi kiyamun leli ana yi amma sallar farilla ya ce bai da ilimi a kansa wa ƙalar buhuti wal fardu wal naflu sawa'un ƙalahu ibn hamid yake cewa da sallar farilla da sallar nafila duk ɗaya ne za ka ɗauka ƙorani ka karanta haka ibn hamid ya faɗa wasilar zuhuri an tambaya al'imamu zuhuri an rajulun ya ƙara fi ramadana fil mushaf game da mutum da ke karatu cikin wata ramadana a cikin littafi faƙalar sai ce kana khiyaruna ya ƙra'una fil masahifi ya ce mu ai a da malaman mu in ka ga malami gangaro kahi gwani suke rike alƙulani suna sallah ya ce gangarar rike rike khiyaruna zababin mu suke rike qur'ani suna karantawa kun gane ko to mu yanzu su kuwa shike su kuwa su shike sai ya gano shi an gano shi na da hadda kaifa yanamu kaifa yanamu sahibul qur'ani ya za a ce kana da qur'ani kuma kana kwana ya za a yi ma abuci qur'ani dinga kwana qala ahmad bin al-hawa bin bin al-hiwari ibn al-hawari inni la aqra'u al-qur'ana yace ni ina karanta al-qur'ani wa anzuru fi ayatin kuma ina dubi cikin aya fayatahayyaru aqali biha sai hankalina ya dauki game da ita hankalina ya dauki game da wannan ayar wa a'jabu min huffazil qur'an yace ina mamaki da mahallata alqur'ani kaifa yuhinuhum an-nawm taya za a yi su yin barci kwana ya fi karfin su wa yas'uhum an yashghulu an yashtaghilu bi shay'in min ad-dunya kuma taya suka iya samun fadin kirji na shagaltuwa da lamuran duniya وهم وهم da kuma damuwa wahum yatluna kitaballah wahum yatluna kalamullah alhali suna karanta littafin Allah ya za a ce ga mutun da qur'ani kuma shi kwana bai tadabburi bai karantawa ya za a ce ga mutun da qur'ani kuma hawuni ya wuce bai rera ba yace abun mamaki ne sai yace amma innahum kusani fa wallahi da da a ce su law fa law fahimu law fahimu ma yatluna da a ce sun fahimci laufahamu ma ya tuluna da a ce sun fahimci abu suke karantawa wa arafu haƙahu suka fahimci suka san haƙƙin ƙorani fatalazzazu bihi suka ji daɗinsa suka more daɗin da ake samu cikinsa wasu ta hallul manjata kuma suka nemi watan tsira la zahaba an humun nauma wallahi da barci ya tahi ya bar su farhan bai ma kan ruziku saboda farin cikin abin da Allah ya ba su na alkur'ani Allah bai baka qur'ani kuma ka san dadin sa kana kwana bai yi wa kaga mutun na kwana to bai san dadin qur'ani ba amma duk wanda ya san dadin qur'ani malam bai kwana sai ya rera shi alghazun ramadaniya kusami alghaz kacici kacicin ramadan wannan kacici kacici ne wasu tambayoyi da malam zai kawo na wasa kwalwa a wasa kwalwa game da watan ramadan yace fi layali ramadan yubahu al-akl wash-shurb wal-jima' فماذا تقول في رجل يمنع من الجماع في الليل في الليل من من رمضان yace a watan ramadana an halitta wa mutum yace a cikin dauruwar ramadan dare da dare an hana an halitta wa mutum yaci an halitta wa mutum ya sha kuma an halitta wa mutum ya kusanci iyali sai biya bukatarsa to kuma akwai mutane da su da dare ma cikin watan ramadana an haranta musu kusanta iyali to suwayi kaci kaci cikin gidan kun gane ramadana Allah ya halitta mu kowa ya kusanci da dare ya sha da dare ya kusanci iyalinsa to yace kuma ga wasu mutane da dare ma an hana musu kwanciya da iyali eh a'a to mu ji amsar mu ji amsar malaki cewa zalika sa'imun mu'takifun me kwana masallaci mai itikafi duk wani shiga cikin itikafi to ba shi ba matarsa wala to ba shi ruhunna wa antum akifuna fil masajid in ana itikafi ba a kusantar mace kun ga cika cika ko masha Allah sai ce fa innahu yuhramu alal mu'takif al jima' an haranta wa mai itikafi kusantar matar shi li qawlihi ta'ala wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid mun gane wannan kace cin ko sai ka ci cika cici na biyu yace ma ra'ayuka fi fi man akala ba'da ma asbaha wa huwa sa'im wa siyabuhu sahih to miye ra'ayinka game da mutum da yawa yi gari yawa ya gari cikin haske alhali kuma shi na azumi kuma azumin shi lahiya lau yake mutum ne wani mutum ne zai ɗauki azumi bayan kuma haske ya bayyana gare shi haske ya bayyana ga mutum kuma sai ya zamanto ya ci gaba ya ci abinci bayan haske ya bayyana to kuma a ci azumin shi lahiya lau yake wannan ba ana ba zancen mantuwa ba ai kulura bayan alfijir ya keto masa haske ne gashi nan kowa yana ganin komai kuma sai ya ci abinci ya ci ya ƙoshi nat sannan kuma ga ci azumin shi ya yi sai ya ce ga amsar nan ku kalla gashi nan ya ce na'am siyamuhu sahihun asbaha ai istasbaha bil misbahi ana nihin ya falka cikin haske yana tashi sai ga amfulta kun gane ko kacici na uku sai ce ma za ta ƙulu fi rajulun jama'a zaujata hufi na hari ramadan mutum ne ya kwanta da matarsa cikin da ranar wata ramadana muta'annidan da gangan da gangan mutum ya zo ya abkawa matarsa da gangan walaisa alaihi illa alqada kuma babu komi kasa sai da sharamku azumin nan wala talzimhu alkafara kuma zai kafara ba babu kafara akan shi babu komi illa dai kawai ramkona kuma ya kwanta da matar cikin azumi sai ce shi dayuwa ku saurara ce hadha rajulun safara wannan mutum ne fa wanda ya bulaguro ma'az zawjati ta da matarsa wa huma sa'imani da matar da mijin duk suna azumi thumma badalahu an yujami'aha to ka san me azumi an me balaguro an sauwaka masa ko sai shi azumi ya ɗauki azumi da garinsu shi na saman hanya sun tahi misalin sun za su tahi zandar sun zo maraɗi zahi bista da ɓata musu lokaci an gaji sai ga azumin na in yace shi wuce kakin a da magarin fa a ce shi disattar an wahala kakin magarba ta zo sai iya sa shiga cikin matsala sai ce ya ajiye azumi ga matarsa sai ya ci abinci kuma sai sai bai bukata shi da ita wannan azumin na wannan wani ramko shi ɗaya da shi babu komi a kansa mun gane karatun jayyid sai ce ramadan shaharu intisarat wata ramadan wata ne na nasara wata ne da musulunci ba zai manta da shi ba akwai nasarori sai ce minar zikiriyatul islamiyya na cikin abin da musulunci ke tana tunawa alkhalidatu fi hadha ash-shahr wanda musulunci ya tabbatar da su cikin wannan wata al-mubaraka na mai albarka ma waqa fihi min an-nasr al-mu'azzar na irin abin da ya samu na cin nasara karfaffa lil muslimin ga musulmai fi kathir min al-ghazwat daga cikin diyar cikin yakuka wal ma'arik da kuma waton ger allati khaduha da suka kutsa cikin ta ala ala marri tarikh akan jujjuya wa tarihi ma'ana shekaru da dama mitul misalin ghazwatul badr al-kubra ghazwatul badr al-kubra yakin badr da aka yi yawmul furqan sai ce ayi shi ne fi sabi'a fi sabi'ati ashara min ramadan an yi yakin badar 17 na watan ramadan fi sanatil athaniya lil hijra a rana a shekara ta biyu bayan hijirar manzon Allah shekarar da aka farlanta wa manzon Allah yin azumi ko to shekarar aka je yakin badar an yi yakin badar 17 da watan ramadan kuma duk sahabbai suna da azumi وهي أولى وهي أولى المعارك المهمة في التاريخ tace yaki na farko da aka yi a tarihin musulunci sai nabi fathu makka shi ma cikin watan ramadan aka yi shi fi 20 min ramadan ya faru ne a 20 watan ramadan fi sanati thaminati lil hijra a shekara ta 8 bayan hijirar manzon Allah wa ba'daha dakhala an-nas fi dinillahi afwaja bayan haka mutane sun shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a fathu andalus في الثامن في الثامن والعشرين من رمضان عشرين دمس دوت رمضان أكيتا سنة اثنين وتسعين شكرا تسعين دبيو هجرية بقيادة القائد طارق بن زياد لقشن داغورنش طارق بن زياد وأصبحت الأندلس إناني أندلس ينزو إسبان إسبان kusan musulmi sun kai yaƙi sun kari haka yi daula ma a can ko? har aka yi akwai daula a can da aka yi a espan to haka waye gari espan ba da ha masdara lil'ilmi wal hadara gida ne mabubugan ilimi da kuma alhadara wayewa wa haka mahal musulmi na hawalai 700 sana aka waye gari musulmai ke jagoranta suke shugabanci a espan tsawon shekara 100 fatahu amuriya amuriya da aka yi tsakanin sham da abin nan da aka yi fi sitti min shahar ramadan shekara ta shidda da watan ramadan aka yi wannan yakin shekara ta miyatain wasalasu wa ishirin hijiriya shekara ta ɗari biyu da ishirin da uku ba da an ji hadal mu'tasim jaishan liharbin rum istijabatan lissurahati imra'atin muslimatin nadat wa mu'tasimah fahasara amuriya wa amara bi hadmiha watan al-mu'tasim ne ya shirya wasu turunduna ta ta mayaka a zuwa kasar Rum ina ne Rum take Italy Rum saboda wata mata da aka kai ma farmaki aka ci mutuncinta a wannan kasar ta Italy sai ta daga hannu take cewa wa mu'tasima ai ku aga zamin ya ku mu'tasimawa al-mu'tasim billah khalifa daga cikin khalifofin daular abbasiyya wannan ya sanya shi ya runduna kuma ya je ya karya wannan garin ya a cikin watan ramadan shida da watan ramadan sai ma'arifatu ainu jalut wannan zamanin su artogol kenan ko kakin da wasu artogol abin nan zamanin kakin da wasu artogol kakin da wani suleiman suleiman shah kafin zawarsa a fi 24 min ramadan an yi shi ne a 24 watan ramadan sana 658 miladiyya shekara ta 600 da hamsin da takwas wato a taurumin safahatil musharaka fi tarihin islami shina cikin manya-manyan abin da aka rubuta na tarihi a cikin takardun musulunci haifu istata aljesh al-muslim bi qiyati qatar qataz wa musa'iduhu bi baros an ya hazimar jesh al-mugholi at-tatar ta ƙarƙashin jagorancin qataz da mataimakinsa bibras bibras suka je suka kashe wa'annan suka karya gwamnatin mogol gwamnatin tatar to wani na cikin cin nasara da aka samu a musulunci sai ce ta'ammulat ababen lura abun zurfa tunani a ciki kullu ma fil qur'ani min sawmin fa huwa al imsaku duk in kaji Allah ya kawo magana a cikin kwalikan as-sawm azumi to ana nihin al imsaku an ta'ami wash sharabi kamewa game da ci da sha wa itiyadin nisa da iso wa mata illa qaulahu ta'ala banda fadar Allah fakuli wa sharabi wa qarri aina fa imma tarayinna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya yace fa huwa al-imsaku 'anil kalam nan ana nihin kamewa daga daga magana la ba'sa fi fi ramadan bi khatm al-qur'ani fi aqall min thalathin babu laifi mutun ya sauke qur'ani sama da kasa da kwana uku cikin watan ramadan kusan a shari'a laihi ne ka sauke ƙwar'ani ba huce kwana uku ba to a ramadana babu laifi mutum ya sauke qur'ani ƙasa da kwana uku qala ibn rajab qala ibn rajab rahimahullah inma wurdan nahy wurdan nahy wurdan nahy an qira'ati alqur'ani fi aqall min thalathati min thalathin ala almudawama musani cewa an haranta an samu hani ne game da sauke qur'ani cikin kwana ku kada mutum ya maida shi abun yau da gobe kullun فأما في الأوقات المفضلة أما تكن لكتا ما سبللا كشهر رمضان كمروة رمضان خصوصا في ليالي التي يطلب فيها ليلة القدر مسمى أقالكين دا أكي ديمان درلة القدر أو الأماكن المفضلة كما هو لما سدرجة كمكة كمكة مكة liman da khalaha min gairi ahliha da wanda yazo garin maka saboda aikin haji ba dan can ba fa yustahabbu al-iktharu fiha min tilawati al-quran an so mutun yayi wata karatun qur'ani ightinaman liz-zamani wal makani dan ka ci ribar wuri da kuma lokaci wa huwa qawlu ahmad shine zancan al-imam ahmad wa ishaq wa ghairihima min al-a'imma wa alayhi yadullu amalu ghairihim kuma mafi yawan malamai haka suka tafi akai babu laifi mutum ya sauke qur'ani a duk kullu in ka iya ka sauke ko ba malam ba matsala kaifa yu'rafu hamilul qur'ani haqqan yake gane makaranci qur'ani da gaske yake gane makaranci qur'ani da gaske ba dan harguwa dan suwa an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala yace yanbaghi li hamilul qur'an ya kamata da mai karatu da da ma'abuci alqur'ani an yu'rafa bilailihi idha nama an-nas idan nasu namu idan nasu namun ana son ana gane makarancin ƙura'ani ne lokacin da kowa ya kwanta kwana to shi gangaro aramun ba su kwana to mu yanzu alarmu bancin zawari ba abu da suka ta armi mala duk da ba illa ba ne armin zawara ko to amma dai kaga ka armo zawara ba zantan kyamun lili to su su alarammomi ana gane alaramma ne da karatun ƙura'ani lokacin da kowa ya kwanta kwana sai ya tashi wa bi naharihi idan nasu muftirun da rana kuma azumi yake yi zaga suna da rana suna azumi shi wa bi hizbihi idan nasu wa bi huznihi idan nasu farihun kuma idan kaga abin da mutane suke yayi suke farin ciki shi bata mai dare yake yi wa bi bukaihi idan nasu yadhakun lokacin da mutane suke cikin jin dadi suna dariya kuma shuka yake yi wa bi sumtihi idan nasu yakhlutun idan ana hargowa kuma shi shiru yake yi wa bi khushu'ihi idan nasu yakhtalun kuma mutum ne mai kankantar da kai idan mutane suna girman kai sai ce wayan baghi lil hamil alquran ya kamata da makaranci qur'ani an yakuna bakiyan mahzunan haliman hakiman sikita ana son makaranci qur'ani zaman to mai yawaita kuka in ya tuna girman Allah ba cikin masallaci ba shina ba mu da sallaci Allah yayi da na haɗu ko ayatan kasa kanta ne ma da kuka kaga ba dan Allah bane ake can kai kadai kana karatu ka ta kukanka mahzunan kuma mai shiga damuwa game da lamurin al'umma kuma da irin yadda ana samu Allah hakiman kuma ya zamanto mai hikima ba dan zahir rai ba sikitan kuma mai yawaita shiru ba a san ƙari'i da yawaita surutu wala yin bazili hamil da ƙorani bai kamata da makaci ƙorani ba an ya kuna jafe ya zamanto mutum mai kaburi mutum mai tsanani kawai kullum an kaga mutum ya ɗaure huska kawai ba bai mamar mushi ai ba suna bacci mutum ga kullum bai murmushi ko da kai magana sai shi yanoka mai zahi wala ghafila kuma ya rabkana ya ta wasa ta biyar mutanen banza ana wasanni wala sahaban ya zama to mutum mai mai mai wasanni wala sayyahan ya zama to mutum mai mai yawaita shiga na ana wasanni ana ana ana yawon bude da nu kawai kullun nan waga fada da wacan fada wala hadidan kuma kai zama to mai kai al-lihaqul lihaq qabla ar-rahiq bada ce mun matso a mun matso a mun matso a kusanto a hadu da shi kafin tahiyarsa qaruba rahilu ramadan wata ramadan ya kusa karewa abdaiful karim bako mai karanci wa azafa bi qida'i layalihi yana sanarwa kwanakin sun kusa karewa fal bidar al bidar yace to da ka ayi gaggawa gaggawa wasibaq sibaq ayi tsere da gangantu ayi da gangantu qala budul jawzi innal khaila yace lalle dawaki idza sharafat nihayata almudamir idan ta kusa kai karshen wurin sukuwa almudamir shine inda ake hilin sukuwa dawaki in ta kusa kai karshen hilin sukuwa bazlat qasara juhdaha tana ƙara kuzari da kokari litafuda bisibaqi dan ta ci dan ta yi ganye dan ta zama ta ce harko idan doki ya hango cewa an kusa kai karshen hilin suku wato ƙara kuzari yake saboda rigi kowa haka ne sai ce to fala takunul khayl aftana minka kad a ce doki ya hika hankali e kad doki shi hika hankali fa innamal a'malu bil khawatim malaci ayyuka ana dubin karshe ne ba farko ba fa innaka idza lam tuhsin istiqbala la'allaka tuhsin alwada malaci idan kai sakaci wajen tarba wata ramadan to kar kai wasa kai kokarin ka kyauta rabuwa da watan ramadan ka biye masa da aikin alkhairi qala ibn taymiya al'ibratu bi kamali an-nihayat la bi naqs al-bidayat malaci abun lura shine mutun ya cika aikinsa a ƙarshe ba raguwar da aka samu ba a farko don ka sauye aikinka a baya ba shi bane abin kalla ƙarshen dai ta yi kyawu mashru'atu tahajjud ba da tarawih shar'anta tahajjudi bayan tarawih tarawih sallar ake yi bayan bayan sallar asham tahajjudi kuma sallar ake in an kwanta dare a taso rawa ibn abi shaybata an anas bin malik radiyallahu anhu annahu su'ila an at-taqibi an tambaye shi game da at-taqib bi wa baya أي رجوع الناس رجوع الناس إلى المسجد بعد التراويح يصلون القيام متاني سداو مصلاتي باين صلى التراويح أنا وأي قيام الليل قالت لا بأس باب له إنما يرجعون إلى خير يرجونه أي سنداون سود الخير سكيباتا ويبرؤون ويبرؤون دكما أيكن أيكن نغتاسكي ويبرؤون من من شر من شر يخافونه kuma suna barrantuwa ne da shar suke jin tsoro suna kusanto alkhairi ne kuma suna nisantar suna suna nisantar sharri qala ibn qudama fil mughni fa amma at-taqib yace amma kaga at-taqib fa huwa an yusalli ba'da at-tarawih nafilatan ukhra jama'atan shine kuma ai wata nafila ta daban a taru ai ai aw yusalli at-tarawih fil jama'atin ukhra ko mutun yayin sallar tarawih cikin wata jama'a ta daban misali sai mutun ya zo sabon gari ya salla kuma sai daga daro lati wata sallah ta tarawih ya ce fa'an ahmad annahu la ba'as an samu daga al'imamu ahmad bin hamul cewa babu laifi li'anna anas bin malikin saboda anas dan malikin ƙala ya ce ma yarju'una illa li khairin yarjunahu aw li sharrin yahdurunahu ba abinda ya maido su masallati sai fatan alkhairi da kuma gujewa sharri wa kana la yara bihi ba'san baya ganin laifi akan yin haka wa nuqila wa naqala muhammad bin hakim anhu al-karaha sai dai an Muhammad dan dan dan Hakam ya rawaito daga shi al-Imam Ahmad cewa an karhanci makaruhi ne yin haka illa annahu qaulun qadimun sai dai wannan tsohon zance ne wal amalu ala ma rawahu al-jama'a abun da ya kamata mu yi aiki shine abun da jama'a suka rawaito wa qala ibn rajab wa aktharu al-fuqaha ala annahu la yukrahu bi halin mafiya yawan malaman fiqh suna ganin cewa ba a karhanta ba 13 ثلاث عشرات مالك تشوا غدا 13 اخرج الامام محمد اخرج الامام محمد بن نذر في كتاب الصلاه عن ابي اسامه قال كانوا يعذبون ثلاث عشر عشرات ثلاث عشرات متى yace sun kasance suna girmama goma goma guda uku goma goma guda uku ba 13 ba 13 goma goma guda uku yace magabata sun kasance suna girmama gomomi guda uku العشر الأول من من المحرم قوم فرقوا أنا وتر المحرم والعشر الأول من ذي الحجة دو قوم فرقوا أنا وتر ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان da goman ƙarshe na na watan Ramadan duk duniya babu goma masu uku goma uku masu albarka fiye da wannan Lailatul Qadar at takunu fi layali al-ashfa fahris malike cewa daren Lailatul Qadar tana iya kasantuwa cikin dare shafa'i abin ashfa shafa'i da ka kai kokari ka karibance ta ba tabbata bane cewa sai cikin wutri duka duk da zamu zo muga hadisai rawal imam muslim fi sahih ana bin nadrata ana bin nadrata ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala i'takafa rasul sallallahu alaihi wasallam al-ashr al min ramadana yace manzon Allah yayi kwana goma tsakiya na ramadana yana itikafi yaltamisu laylatal qadri yana kirdadan latul qadari qabla an tubana lahu tun gabanin a bayyana masa falamman qadaina amara bil bina'i fa quwida thumma ubniya ubniyat lahu annaha fil ashril ubniyat li lailatul qadri haqiqan ni an bayyana min darlatul qadr wa inni kharajtu li ukhbirakum fallati taliha 22 kaga wanda take biyo mata 22 wa hiya at-tasi'atu wa hiya at-tasi'a ila ce at-tasi'a fa idha marat 23 in kuma aka tahi 23 fallati taliha as-sabi'a ita ce ta bakwai fa idha madha 25 in kuma aka samu kwana 25 to fallati taliha al-khamisa wa qala ibn khallad makanaha yahtaqan ay yahtasimani wa in ce mutanen guda bi suna jahiyya qala ibn taymiya rahimahullahu ta'ala fa'ala hadha to tun akan wannan yace idza kana sharu 30 yakunu dhalika layali al-ashfa' in ko ya zamanto wata talatin ne to a cikin wutiri ta kunu sinatani wa ishirin tasiya sai zamanto daren ishirin da biyu shi ne a tasiya ta buka kenan daren ishirin da biyu a tashi daren ishirin da a tashi ishirin da uku wale to arba'in wa ishirin da sabi'atin ta buka wa haka za fassarahu abu sa'id al-khudri fi sahih al-hadis fi fi al-hadis sahih yace wa hadha wa haka za aqama an-nasu fi ash-shahri fa idha kana shahru 29 كان التاريخ بالباقي إن قوة عشر ترنكما سيدمن لساهن يا سويا فينبغي أن يتهرها المؤمن في العشر الأواخر جميعه son samu dai musulmi ya kirdade su a kwana goma ƙarshe gaba ɗaya lalatu saba wa ishirin arja layali la'ashir falat tafarat fiha daren ishirin da bakwai shi ne daren da aka fi sanya wa tsammani kada ka yi wasa da shi yara kathiru min alil ilmi da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa anna lailatul qadri thabitatun la tatanaqqalu wa hiya lailatu 27 wa qalu al aqrabu fi lailatul qadri suka ce mafi kusanci a daren lailatul qadri annaha thabitatun fi lailatin mu'ayyanati fi jami'il awam suna ganin cewa shine daren daren da ke tabbace a cikin dukkanin shekaru li'annaha inna maktasabat sharfaha biduzul qur'ani saboda da wannan damar ce aka yi amfani sabon sauke alkur'ani walƙaunu bitanakuli yunafi hadal ma'an malake cewa zancen cewa akwai a tanakul ciratowa yana kore wancan ma'ana li'annaha na biyu ce li'annaha laukana ta tanakkalu da kanin sallam lama arada an yukhbira ummatahu biha fa'unsiyahu ya ce da a ce dare ne wanda yake ana yana jujjuyawa haka to da ba a fada wa manzon Allah shi kuma ya manta shi da a ce jujjuya shi ake a kusa waga shekara ayi 21 shekara mai zawa 23 25 27 to da ba a manta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba'da ma talaha rajulani bayan an samu mutum bi suna suna rikici akhbara biha biha fil a'wam allati ba'da tilka sanati ya ba da labarin ta game da bayan shekaru suka zuwa bayan wacce shekara wal qawlu bi annaha thabitatun wa huwa zahirun manqulun an sahaba yace cewa tabbace take a daren dare ne tabbatacce abin ne da aka cira tu daga sahabbai ka Umar ibn Mas'ud wa Ubay ibn Ka'b ibn Abbas wa huwa qawlu Ahmad wa Ishaq wa huwa al-ashhar inda al-mutaqaddimin wa fi musnad Imam Ahmad an ibn Abbas radiyallahu anhu anna rajulan qala ya ya Rasulullah inni shekul kabirun alilun ya ce ni mutum ne tsoho wanda manyanta ta same ni ya shukku alayyar qiyam yana min yau wahala in yi in tsayu famurni bi lailatin la'alallah yi wa fiƙini fi ha lailatul qadar ya annabin Allah ka gaya min daren da wala Allah Allah ya datar da ni ban yi in ra'ayi duka dare goma gaba ɗaya amma nuna min daren da in na rike shi kadai wala Allah Allah ya nuna min wannan wannan darajatul qadar fa qala sai alayka bis sabi'a mun karanta as sabi'a ko hadisu abi hadisu ubay bin ka'b radiyallahu anhu fi muslim yahlifu alayhi wa la yastasni anna latul qadari 27 wa lam yunkir an bin abdullah as-sahabi qala sa'altu زارا على ذي القدر فقال كان عمر وحذيفة وأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكون أنها ليلة سبع وعشرين yace Umar dan Khattab da Huzaifa dan Liyaman da sauran sahabbai to sai kuma